نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاتقس قوة شعبان في رمضان الله صلى الله عليه وسلم دودا لديه حدود أربعين دقيقة wanda ya dace da shidda ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda ci gaba da yin karatu a cikin littafin waza'ifu ramadan malik ya ce bayan ya kawo cewa wannan dare ne mai albarka wanda a cikin shi rundunar Allah mai rahama suke yin galaba rundunar shaidan kuma su gudu su tsere saboda tsoron Allah subhanahu wataala mala'ikun da ya saukar da su a wannan dare ya ibadallah ya ku bayin Allah hada sharu ramadan yace wannan fa watan ramadan ne idan muna cikin shi misali kadin tasafa to ya raba tsakiya faman minkum hasaba nafsahu fihi lillah cikin kuwa ne ne wanda ya yi makan shi hisabi a cikin watan Ramadana don Allah. Wanda safa kuma wane ne wanda ya yi makan shi adalci lokacin da Ramadana ya raba tsakiya wane ne wanda ya hisabin abin da ya wuce. Kuma yace bari ya gyara abin da ya yi saura. man minkum wane ne a cikinku qama fi hadha shahri ya tashi a cikin wannan watan bi haqqihi alladhi urifa da haƙƙin wata wanda aka sani wane ne wanda ya kiyaye alhurman wannan wata mai albarka na ramadan wa ya kiyaye darajar shi wa ya kiyaye matsayin shi wa ya kiyaye alhurmar shi ala yace ku saurara inna shawarakum lalle watan ku qad akhadha fil naqs ya shiga cikin ragewa domin da zaran wata ya raba da ya kama ragewa kenan sai karewa kowace rana karuwa kake gani yana yi amma kuma karshe sai a ce ya mutu karuwa yake daga ɗaya ne har ya kai ishirin da ɗaya da biyu duk karuwa yake amma kuma me yake yi ragewa yake to haka kai ma rayuwarka kana ganin ƙarin shekaru kake kamar ƙari kake kuma ragewa kake in ka kai shekara arba'in an an yanke maka saba'in saura nawa arba'in da dai kana ganin suna ta karuwa jiya wani abokinka ya mutu kai kana nan arba'in da biyu bara wani aminin ka ya rasu kai dai kana nan arba'in da uku kana ta abin nan karuwa kake dai amma kuma shekarun da Allah yanke maka ragewa suke ta yi. Baka shi ma wata lokacin da ya raba, to kowace rana ta zo to ragewa ne yake ba karuwa yake ba. Da ya raba tsakiya shi kenan ya shiga cikin ragewa. Fazidu fil amal, tun da shi wata ya rage to ku ku kara aiki. Kan ku yarda wata na ragewa kuma kuna rage aiki kamar yadda haka sa haka muke. watan ramadana na rage amma muna rage ba ba duk wanda ya mai da rayuwar shi haka bai ci nasara ba kamata wata yana ragewa kai kuma kana kara aiki mai kyau kana kara kokari kana kara kaimi kana zara dancanka kana tabota ma Allah subhanahu wataala fa ka'annakum bihi wa qad sarafa domin in ba ku kara aiki ba a cikin shi kuka tsaya kuka zanki ragewa shi yana ragewa to sai an ce maku ya kari da damu shikenan sai an ce ma gobe sallah an ga wata shikenan an kari abinda baka yi farko ba baka yi tsakiya ba baka yi kwanakin karshe ba to me za ka yi kuma shi kenan ka zanna ka yi taba kanka kuka in baka yi abin kwarai ba in baka dage ka kiyaye mutunci da alhurma azumin ka ba ka yawaita istighfari ba mugun dumi kai ta yi ba ba cin mutunci kai ta yi da wulakanci ba ba watsuwa kai ta yi ba ba rashin arziki kai ta yi a cikin shi ba a yawaita salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da istighfari da tuba zuwa ga Allah da yawan subhanallah da yawan la ilaha illallah da yawan karatun alqur'ani mai girma shi ka mai da hankali gare shi to sai kai ta jin daɗi kuma kai ta bakin cikin cewa waɗannan kwanaki da ka zanki rayawa da waɗannan manya manyan ibadodi ba sun kare to nan ne za ka nadama kai farin ciki kuma Allah ta'ala ya taimake ka kayi iyaka abin da kake iya yi na kwarai to sai ka raka da addu'a kuma kai ta roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya karɓi maka ibadarka wa kullu shahrin to duk watan da ka sani fa asa an yakuna minhu khalafun ya kusa yana yiwa a samu maimakin shi duk kowane wata amma sharu ramadan amma yace shi watan ramadan fa min aina lakum minhu khalafun ina za ku samu maimakin shi sai kuma in ya sake dawo babu wani wata da za ka yi ni da azumi a cikin shi ka yi ni da gishirwa da yunwa a cikin shi sai ramadan ya riga ya wuce saraka da lokacin da ya zo wata dama ce wani boris ne Allah ya kawo maka to kaga ka yau yau juma'a ce ko yau ranar bonus idan kai mai ga ka kyale ta sai banda gobe yaya kaga gara ba sa ta yi ta farka yi ko yawa yanzu kudin ka ne za ka ci wannan jalalan da aka baka babu shi ko ba ka ba kwana biyu da ake baka baka yau mani baka ce sai jibi to kaga za ka ci jibin ka to kaga kenan kullun Allah subhanahu wataala ya kawo maka gara ba sa me kamata kai amfani da ita ka san wannan abuka hawa ka dage to haka duk lokuta na ibada waɗanda Allah ta'ala yake rubanya lada a cikin su to su ake kame da hankali wani su ba ka kasance cikin su kana marra ba ka cikin su amma me kai a cikin su wace gudunmuwa kama kanka wani taimako kama kanka wani irin cutarwa kama kanka abin da za ka riba ke gara basar da Allah subhanahu wataala ya sako ma bayi ka ci unwanin ta koko baka ci unwanin ta ba ko ka bari ta riga ta wuce Allah ya kiyaye mawaki ke cewa tanassafa sharu wala hafahu fansarafa yace da nasafa shaw wata ya raba tsakiya wala hafahu wayo ni wayo kaina ya bakin ciki na asalin wannan ya lahafi asalin wala hafahu ya lahafi amma laraba suna da irin wannan kamar yadda Allah ce ya asafa ya hasrata ko ba haka ba ya asafa alaisu asalin shi ya asafi ya hasrata asalin shi ya hasrati laraba suna da irin wannan in sun so sai su zo da alif shi kadai kamar yadda ya asafa da ya hasrata in sun so kuma bayan alif din sai su zo da ha'u wannan ha'u ba ta babiri ba ce ha'u ce ta tsayuwa ta tsayawa kan kalma ta larabci ba ya lahafahu ya bakin cikin shi ba ni ni da kaina ni mai faɗin wannan ya lahafa wa lahafahu to ita kuma wa laraba suna amfani da ita wanda suna ce mata nudba wato neman ɗauki da agashi a nan suke amfani mana kamar yana cewa a kawo mana gudunmuwa a kawo mana taimako saboda wata ya riga ya kare wa sarrafa ya ma kare gaba daya muna fahimta ko waqtassa bil fawz bil jannati man khadaba kuma watan ramadan ya banta da ainihi sabon tsira da aljanna ga wanda ya bashi aiki wanda ya bada kokari a cikin shi duk wanda ya bada kokari a cikin watan ramadan to Allah ta'ala zai keɓance shi da bashi aljanna Allah ya ba mu aljanna wa asbaha al-ghafil al-miskin munkasira yace ghafili kuma rabkananne miskini sakarai shine miskin sakarai matsiyaci talaka amma talaka ba na kudi ba talakan ibada ake magana don kawai ne ji shi talakan ya ce da shi nake a ina maganan talakan da ba ya da kokarin ibada yawa munkasira ya kasance karyayi ya kari ya kare saboda mi duk wanda bai kokari bayan ramadan ya kare za ka ga jikin shi ya mutu ya yi sanyi saboda ragganci ya nuna a ciki bai kokari ba misli ya zamanto iri na fa ya wai hahu to ya takaicin shi ya uzma ma hurima ya girma abin da aka hana mishi ma'ana abin da aka hana mai na ladar da Allah ya raba a cikin watan Ramadan shi bai samu ba abin babba ne ba babu asarar da ta kai wannan asare a ce an yi ta rabuwa an yi ta rabuwa ya ta raba alkhairi amma kai baka samu ba ka san asarar babba ce ko ba karama ba ce Allah ya kiyaye ya ci gaba da cewa man fatahu zar duk wanda shibka ta kubce mashi waqtal bizari lokacin da ake shibka lokacin da aka yi ruwan farko masu yawa sun isa shibka biye ba yace sai nan gaba aka kare yan wasu ƙasa ta kare jika mutane na ta shuka ta an yawaye gonar shi da shuka shi kuma bai yi ba aka yi na uku su ma sun isa shuka masu yawa ya kiya to duk wanda lokacin shuka ya kubce mashi shine albizar ba ma tarahu ba za ka taba ganin shi ba yahsudu yana girba wani abu illa alhamma sai dai ya girba bakin ciki wanne da ma da kuma da ya sani da shi ma tun shimkan farko ya yi muna ganewa ku to ita rayuwar nan da muke gani a duniyar nan shuka ce muke sallan mu shuka ce sadakan mu shuka ce karatun alkur'anin mu shuka ne ganin marasa lafiyar mu shuka ce sadar da zumuncin mu duk shuka ce muke to misalin wanda suke ta waɗannan ayyuka na alheri kai ba kai to misalin manoma ne kowa ya yi shuka mutane sun kai suna noma ana tishi ana cira kai kana nan kana kana ta cewa wani iri ke gare ka dan sauri kuma baka yin ba kan lokaci ya zo ya wuce to misalin kake nan fa da kazan na ba ka aikin komi sai aikin banza na duniya ba ganin marasa lafiya dan uwan uba ko na uwa na can kwance baya da lafiya gida ko asibiti ba ka zuwa sadar da zumunci ba kai kwata-kwata ba kai sati ba kai sati biyu ba kai sati uku ba kai wata ba kai shekara gaba ɗaya ma ka bari an bar ganin ka gidan dangi gaba ɗaya haka sadaka ta yi ka na alheri ba kai to misalin ka kamar misalin mutumin da yake da gona ne ga mutane kusa da shi duk sai shuka suna ta noma shi kuma yana nan bai ba shuka ko ba zai noma ba kawo kenan idan kaka ta yi za ka girba yawwa ba ka girba komi yawwa sai dai ka je ka ka kwaso ciyawa hambama da ta suka ba kuna kawai da su balasa da sauransu ka kwaso kaga wannan ai sai dai ka ba ta komi ko kudin kudin da zaka sayar da su waɗannan abubuwan kaɗan ne bayan lokacin da zaka mutane na kwaso suna ta abin nan suna ta me yake me yake ce wannan na na wake roro suna ta roro da wata harawa kanin harawa manomi ya kwashi ya kwashi harawa ba ba ba roro ai harkar lalace wasu kuma na ta dar matan ma sai kuma kana nan sai dai ka kwashi ciyawa to haka ne ba ka za ka dashi ranar kiyama kaga mutane ana ba su lada gunguma gunguma kana kallo ta ba abin da ka yi kai kokarin komi ba ka zama rago kana da kokari ko ina amma ba ka da kokarin aikata abin da Allah ya halice ka domin shi kaga asara ta yi yawa Allah ya raba mu da ita uba aljanna ta tabbata liman kana taqwa bi da'atuhu ga wanda tsoron Allah ta zamanto ita ce haje shi shine kayan shi da yake sayarwa tsoron Allah da kake gani kaya ne na saidawa tsakaninka da ubangiji Allah wata haja ce mai yawa gaban mutum ne wanda yake da shago shago akwai kayayyaki da yawa ga tambanan ga shadda nan ga yaji ga takalma ga wane ne to mai tsoron Allah shi ma kaya gare da yawa da saidawa wa zai saida ma Allah akwai sallah akwai tsarki akwai alwala akwai azumi akwai zakka akwai hajji akwai umara akwai sadar da zumunci akwai zikirin Allah ga sanar da kaya ne da saidawa duk wanda kai dan Allah to tamkar ka saida ma Allah ne to Allah ya ce inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna yuqatiluna fi sabilillah aji Allah ta'ala ya riga ya sai rayuwarka fa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan bit-taurati wal-injili wal-qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi ba'ikum alladhi bay'atum bih dhalika huwa al-fawz al-'azim Allah ce ku yi farin ciki ku ji dadi da cinikin da kuka kulla da Allah subhanahu wataala Raka da abin da za ka yi da ibada, to cinaki ne kake da kai da Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala. kana sai da ma Allah kudin biyan ka shine aljanna saboda haka zaka yi ta tarawa zaka yi ta tara kaya zaka yi kisa Allah ce man da zai yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan kathira wa zai ba Allah rance ta abin da ka ba da rance ka ba Allah za a biya ka ba sai an kai ruwa rana ba babu wanda ya kai Allah cika alkawari Allah bai ta da alkawarin shi in dai kayi dan shi kuma kayi yadda ya saka to Allah subhanahu wataala zai biya ka alkawarin da ya da kai naka duk wanda tsoron Allah ya zama to shine haje shi ta saidawa to wannan mutunan farin ciki ya tabbata gare shi bishari a cikin watan shi wa bihablillahi mu'tasima haka ma wanda ya zama to yana riko da igiyan Allah subhanahu wataala wadda Allah ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku rike igiyan Allah gaba ɗayan ku ya ku musulmi kakkura rabu kakkan ku ya rabu ku tsaya ku rike igiyan Allah igiyan Allah an ce Allah da kai igiyan Allah ka ce manzon Allah aka ce alqur'ani mai girma aka ce musulunci aka ce imani aka ce siradi an fassara da abubuwa da abubuwan da aka fassara alhamdulillah da shi to haka nan ne duk ya dauki waɗannan malolin gaba daya domin duk abubuwa ne da Allah ya ce ai to dukkan suna shiga cikin hablullahi to Allah ya ce ku rike mana ku rike koyarwa addinin da Allah subhanahu wataala yayi muku ku rike ta kan ku yi sabani kan ku rarrabu kan ku wace wani ya gabas ba ruwan ya da wanda ya yamma wani ya arewa ba ruwan shi da wanda ya kudu a wanda ya gabas ya zange waiwaiwa ya kalli na yamma wanda ya yamma ya zanke waiwa yana kallon na gabas wanda ya kudu ya zanke kallon na arewa wanda ya arewa zanke waiwa yana kallon na kudu mana mu so junanmu mu rungumi junanmu mu rike junanmu ba mu da kamanmu dukkanmu mun yi imani da Allah dukkanmu masoyan addini ne masoyan manzo Allah ne da alqur'ani mai girma to me yasa ko muke kiyayya Bada haka duk wanda ya kasance ya yi riko da igiyan Allah, to aljanna ta tabbata gare shi. Allah ka sanya mu cikinsu. To wannan fasali ya kare, sai na gaba mana yace fasalin fil ashiril awakhir min Ramadan. Fasali a cikin bayanin goma na karshe a cikin watan Ramadan. Is-sahihain ya tabbata a cikin sahihul Bukhari da Muslim. Ana shata radiyallahu anha qalat daga nan Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza dakhala al-ashr idan goma na karshen watan Ramadan suka shigo shadda mizarahu sai manzo Allah ya daure wato madarmin kayan shi ma'ana izarin shi jabtan shi da zanan shi da yake daurawa ko ya tsuke zariyar shi Mizar shi ne maɗauri, kaman zannuwa da mutanen da suke ɗaurawa mutum ya ɗaura to sai ya tsuki muna ganewa ko mutanen da galibi sun yi sa sun yi ɗaura zani kuma su zo su yi ne su lulluɓa yawa suna yawan yin haka su lulluɓa zani zani karara kuma ka lulluɓa ka yi haka riga da wando kenan wani kuma rigar kuda yake yi saboda ba ya da zanen da zai lullubawa sai dai zanen da za ya daurawa to in ya daura sai ya jawo shi ya daura shi ga wuya sai ya daure shine rigar ya kuma shine wandan shi kuma saboda rishi da fatara babu kuma in ya zo wurin kwana shine zanen da za ya lulluba da shi in ya yi dauda sai dai mutum ya je ya nemi wani wuri cikin dare ya wanke ya shanya ya tsaya har ya bushe ya dukunku ne wani wuri ya boye sai zanen ya bushe sannan ya dauko ba ga irin wannan wahalar kawo ka san irin ta ba mutanen da su suka shata kana nan Allah ya baka riga da wando riga da wando riga da wando guda goma amma cewa kake kayan ka sun makaran sai kai akalla kwana takwas ko goma in kana so sannan kai wanki akalla kenan in kullun ka sa kaya kaga sai ka kwana goma sannan ayi wanki ko ba haka ba ka kara cikin nema wadda bayan Allah waɗanda suka bi ka ba samu wannan ba ba dan Allah ba ya san su ba Allah ya musu ne saboda jarabawa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana daure wato madarmin zanin shi idan goma na ƙarshen watan Ramadan suka shigo wa ahya lailahu kuma sai manzo Allah ya raye daren shi ya raye dare gaba ɗaya ko kuma ya raye shi kamar yadda Allah ya ce ya raye shi komin laila illa qalila ka tsaye da dare gaba ɗaya da ibada sai dai kaɗan nisfa hu rabin sha a win kus minhu qalila ko ka rage kaɗan da gare shi au zida alayhi wa rattilil qur'ana tartila ko kuma ka ƙara akan ainihi rabin ko ka rage rabin ko ka ƙara akan rabi wa rattilil qur'ana tartila to annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye dare kamar yadda Allah ya ce wa ayqadha lahu ko manzo Allah yana tada iyali shi za mu ga yaya manzala yake raya dare kuma yaya ne ke ta da iyalin shi. Wa fi riwayatin li muslimin anha a cikin wata riwaya ta Imam Muslim daga Nana Aisha qalat tace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhir min Ramadan. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ba da kokari a cikin watan Ramadana cikin goma na ƙarshe. ma la yajtahidu fi ghairi abinda baya bada kokari a cikin wani watan Ramadan kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya khussu al-ashra al-awakhira min Ramadan tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kebance goma na karshe na watan Ramadan ma la ya khussu ghairahu abinda bai kebance wani watan da shi bi amani ya amaluha da ayyukan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa fi baqiyati shara cikin sauran wata wabina daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kadaita watan Ramadan da shi shi kadai ihya'ul layli kulli wato rayar da dare dukkan shi gaba daya muna ganewa ko in an ce rayar da dare duka gaba daya tun daga farko har ƙarshe yaushe dare ke farawa bayan magarba tun daga bayan magarba daga nan dare ya fara har zuwa alfijir yake tu shine kullu dukkan dare gaba daya waruya min wajhin fihi dafun kuma an rawaito ta wata huska wadda a cikin ta akwai rauni da labazin wa ahya al-layla kullahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in goma na karshe suka shigo sai ya raya dare dukkan shi gaba daya amma wannan riwayar tana da rauni wa fil musnad kuma ya zo a cikin musnad min hadith min wajhin akhara ta wata huska ta daban anha daga Aisha qalat tace kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance yakhlutul 20 yana garwaya kwanaki 20 goma na marmari da goma na wuya ko a ce goma na farko da na tsakiya yana ke yana garwaya su bi salatin walam da sallah da kuma kwana muna gane ya yi sallah kuma ya huta goma na farko da goma na biyu amma su na ƙarshe babu wannan bai za kana lashiro idan goma na ƙarshe ta anil asira tana nufin na ƙarshe suka zo shammara sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zari damti wannan shi yake ce mana larabci shammara mutum ya ta kwankwahe yawa ga ga mutum ya ta kwankwahe haka to su ba za yi da gudu ko kuma ya shirge wani da kulli shammara wa shadda almaisara kuma sai annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ya ɗaure kayan shi kamar yadda ya gabata. So, na can ba wuta ba ce? Ba mun gode ma Allah mun ƙara godewa. Wa kharaja Abu Nu'aymin. Abu Nu'aymin kuma ya fitar bi isnadin fi babun da isnadin da a ciki akwai rauni. An Anas radiyallahu anhu daga Anas Allah ya kara masa yarda. Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan dakhala ramadan idan ramadan ya shigo qama wa nama sai ya tashi tsaye ibada kuma sai ya kwanta ya bacci ma'ana yana baccin wasu lokuta wasu lokuta kuma yake yamun laila ciki fa idza kana lailatu arba'in wa ishirin idan daren wato 24 ya kasance ranar 23 kenan to daranta wannan daren gobe ne aiko lam yazuq ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dandana wani bacci idan aka ce ma 23 ta kama ta watan ramadan da manzo Allah bai kwana da daddare shikenan ba ya kare yin kwana sai sai ramadan ya kare wannan satin da haka za a yi shi ba bacci wa yahtamilu kuma yana yiwa an yurada abinda ake nufi bi ihya'il layli da rayar da dare ihya'u ghalibi rayar da mafi yawan dare wa ruya an ba'dhi an rawaito daga sashen malamai yace man ahya nisfal layli duk wanda ya raya rabin dare faqad ahya al-laila to lalle ya raya daren gaba daya muna ganewa wanda ya samu ya raya rabin dare mana tun daga karfe biyu ko karfe ɗaya da rabi har zuwa ketowa alfijir to kamar tun daga isha'i ne hawan nan lokacin ko kuma karaya tun daga isha'i har zuwa sha biyu da rabi zuwa ɗaya sai da ka kai nan sai ka ce bari ka kwanta ka huta to kamar karaya da rabi gaba ɗaya ma'ana irin yadda Allah ya taimaka ana yi cikin kiyamun laini wadda ake wara sha biyu ko a wara ta sha biyu da rabi ko karye ɗaya a kare karye biyu da rabi ko karye uku gwargwada yadda mutane wannan raya daren da ka tashi kai kamar ka raya daren ne gaba ɗaya. Kuri sahih Muslim ya zo a cikin sahih Muslim ana Aisha ta radiyallahu anha daga nan Aisha Allah kara mata yarda kala ta ce ma alimtuhu sallallahu alaihi wasallam ta ce ban san annabi sallallahu alaihi wasallam qama laylatan ya tsaye da wani dare gaba ɗayan shi ba hatta saba har safiya ta yi ta ce ban taba sani ba mana kenan wannan ya nuna manzala yana raya mafi yawan dare ke kuma ya nuna duk wanda ya raya mafi yawan dare kamar ya raya dare ne gaba ɗaya wa nukila an ibn abbas kuma an ɗauko magana daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma Allah shi ƙara musu yarda anna ihya'aha cewa lalle rayar da dare ya sulu yana faruwa bi an yi salliya al'isha a fi jama'aci mutum ya yi sallar isha'i cikin jam wa ya azama ko wa ya azima kuma ya yi azama ya yi niyya ala an yi salli subha akan ya yi sallar asuba fi jama'atin cikin jam ma'ana goma na ƙarshen nan in ka samu kai isha'i cikin jam'i kuma kai asuba cikin jam'i to kamar kara ya dare ne gaba daya kaji muna gane wa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tsaya tare da liman yayi sallar isha'i har aka kare to za a rubuta mai yayi sallar dare gaba daya amma dai ba zai kai wanda ya tsaya aka yi asham da shi ba. Ayawa, duk za su samu ladar dare amma falala kuma ai kaga. Yawa, kowa za a baya ladar yara ya dare amma gyaran da za a ma wanda ya tsaya ya asham, kai da kai shayi kare ba za a ma wannan gyaran ba. Da kuma wanda ya tashi tsakiyar dare ya samu awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ya yi sallah, shi ma Allah zai ƙara gyara mashi. Fiye da kai da isha'in kadai kai da asuba. amma in kai asuba din ma cikin jami kuma kai shayi cikin jami shi kada yana yin sa Allah ya rubuta maka ranar kara da dari gaba daya amma gyara ba ba za ka samu gyara ba muna ganewa kamar misalin mutunan mutunan da ya zo wurin mai abinci ce ba ya da kuɗi mai abinci ta zuba mai kyauta shi kuma wannan ya sayi kaga wanda ya sayi a gyara mashi kai kuma da aka baki ke gyaran mai za a mutu ka ya gyara maka da aka baka ko ba haka ba shi kuma wannan kudin shi ya bada kaga in aka baya na kudin shi kuma sai a ce ga gyara watakila ya sai abinci na dala ɗari bai da sha'awar ya sai man shanu ko ya sai nama sai ta ce bari gaban shanu na zuba maka kyauta ko kuma kai da aka ba sarki kana kallo ka ce ni ma sa mun awa za a sa maka ba ko kuma ta ce ga tsokokin nama guda biyu na kara ma kana kallo ka isa ko ce mai abinci za ka cewa ka da kuɗi ta maka abinci kyauta sai in ka isa domin ta ta bada kyauta to kaga jarin ta kurmi wallahi to ka isa an baka to haka wanda ya tsaya isha yayi abu mai girma wurin Allah subhanahu wataala amma bai kai wanda ya kara da wasu nafilbi cikin dare ba ba dai suke ba Allah ya sa mu dace. Wa qala Shafi'i Imam Shafi'i yace man shahida al-isha'a was subha duk wanda ya halarci sallar isha'i da sallar asuba lailatul qadr a cikin daren lailatul qadr faqad akhadha bi hadhihi min to ya samu rabin shi na lailatul qadr wanda ya samu isha'i a ce wannan daren daren lailatul qadr ne ko kuma asuba ma ya same ta cikin jami'i to shikenan ya samu rabin shi da ake rabawa da lailatul qadr ونقل مثله عن مالك كما رويت ورش لك إمام مالك عن ابن المصيب لك سعيد بن المصيب وروي مرفوعا كما رويت مرفوعي من حديث أبي هريرة لك حديث أبو هريرة من صلى الإشاء في جماعة دون ديانة صلى الإشاء في جمع في رمضان أتكم وتر رمضان فقد أدرك ليلة القدر والنبوتنا يا سامد ليلة القدر waɗannan duk ai duk maganganu ne aka faɗi ko duk sun kwanatar da kai kai sallar isha'i cikin jami'i ko akwai waɗanda suka ce ka tashi cikin dare kai ibada kan ka ce to bari in ɗauki waɗannan yawa in an ma magana ka ce ai wannan hadisi ya ce ko isha'i kai ta isa kawai a to shi wancan kuma ba ya ma magana ba kai tashi cikin dare ba karaya dare ba sai ka hadawa ake gaba daidai a yi kai isha'i cikin jami'i kuma ka jira asuba in ta zo kuma cikin dare ka tashi in ba ka tashi cikin dare to da Allah ka tsaya ka yi asham ka ce cikin ka ka kubutar da kanka kaga cikin asham malam cikin azumi mutane suna gudun asham ko ba haka ba da an ce ma goma ta yi tara mazana za ka ga masallatai bayan liman sahubi ne in kaga sahu da yawa yara ne da mata ga su tarrafa kyau Su wasu gajiya? Mata suna da ƙoƙari, Allah ya sa dan Allah suke. saboda matsalai ba mamaki wata saboda kulle take gida yanzu dama ta samu zata hito shi to Allah ya tsarkake musu niyya bayan Allah sun yi maza kokari gaskiya kokarin su yayi bayyana da na maza a cikin watan Ramadan haka maza da an sallama sallah suna ta hita ana ta hita kuma duk wanda ya taba abin da zai ba ya da wani abu da yake da mahimmanci kawai banda isan na kawai sallan nan inda ake dadewa ana yin ta bai wuce awa daya ko ba haka ba inda ake yin ta an dade da yawa a awa daya ko da minti goma ko na in ba haka ba yawancin ta duk minti arba'in ne minti talatin da biyar minti talatin su suka yi yawa ko kuma a ce yawancinsu minti sha biyar minti ishirin an gama amma kai ta gudan abin minti sha biyar saboda Allah ka samu inda ke da goyon ga ko ba ka ba ka samu inda ke da metro ba jirgin kasa mai aiki da kuran da aiki da lantarki wanda dandanan sai ka gani kaje kasashen da suka ci gaba ka gani tafiya daga nan ta yi tsibiri cikin minti da ya ka wuru kawai sai ga an zo wurin to ka samu limamai irin waɗannan a su gauga masu wuri amma duk da haka sai ta kai ta gudun sallah saboda Allah ka tsaya kai muna inda inda ake yin saurin domin kai sauri ne ba wurin zuwa ya kamata mu ji tsoron Allah muribanci lokutan mu akhraja wal asbani ma wal asbani ya fitar da shi Allah ta'ala ya samu dace abinda muka bara daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yafi mana Allah ka samu gyara na'am malam
domin kasuwanci ba kan hanya yakan yin da yakan yin kasaru to har ya kai lagos kin to idan ya kai lagos wai zai tsira zai dakatar da yin kasar da ko kuma a'a zai ci gaba da yi ɗan kasuwa ne wai daga nan yana zuwa Legas. To bisa hanya yana yin kasuru ya yi ta yi har sai ya isa Legas. To in ya isa Legas zai yanke kasar koko zai ci gaba da yin kasu. Ya danganci in ya san cewa zai wuce kwana hudu to shi kenan. Sai ya yanke ya zama ɗan gari ke. Idan kuma ba ya da tabbas bai san yaushe za ya dawowa ba, in shigar shi bukatar shi ta biya gobe ta hoshi za yi. to shi ke nan bai san ranar da za a dawo ba sai ta kasar shi haka za a yi ta yi tun da bai san ranar zuwa amma ya san dama bukatar shi sai ta wuce kwana wani sannan ya dawo shi ke nan dama da ya isa ma sai ya zama ɗan gari ya tabi masallaci ana cika sallar shi na'am
ya ce mala idan mutum wai musulmi ya kashe kansa wai ya- ya tabbata wai abin ga shiga a shiga wata har abada ko kuma akwai ɗan ƙayyadadden lokaci
wai idan mutum ya kashe kanshi ya tabbata cewa zai shiga wuta har abada ba zai ta hukun babu dalilin da ya nuna cewa mutum ya kashe kanshi har abada in ya shiga wuta ba zai ta ba amma dai Allah ya hana Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kanku inna Allah kana bikum rahima Allah ta'ala yana son kar ku kashe kanku me zafi yadda ka shiga cikin tashin hankali da damuwa da bakin ciki da takaici kakka kashe kanka yanzu wani fada ne ma ya shi kuma ya fi zaga kawai sai ya sha magani fada saboda Allah wannan ai bai sa abin da yake fada ne ya kama shi to wannan ba daidai bane ba ya da kyawu amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin hadisi ya kartace cewa duk wanda ya kashe kan shi za a zaki mai azaba da wannan abin da ya kashe kai shi. In wuka ce zai tashi da ita cikin wuta yana ta soka makan shi yana mutuwa kuma ya tashi kuma ya soka makan shi haka. In bindiga ce haka nan in washe kan shi haka za ta fasa kan shi. In magani ya sha ya samu filaket goma ya tara zai hambala su gaba daya. yi ta ƙara kamar ɗan tauri yana ƙara magani na jan jikin shi malam ai ya mutu haka za a yi ta yi ranar alkiyama ba ranar tsayawa amma ya shiga wuta khalidi na fiya abada wannan Allah ta'ala ala na'am
wala ce shi ya gani a Senegal wato suna yan cikin Ramadan Ramadan da ya zo suna yin sallah sha'i raka'a hudu sannan kuma sai su yi asham raka'a hudu sai shafa'i da wutiri yace ya ne wai sallar ya yi ya ce ya ga wai ko Senegal in suka yi ga azumi a yi isha'i raka a hudu a yi asham raka a hudu sai a kawo shafi'i da wuce nawa ke na raka nawa suka yi kenan?
bakwai a bakwai isha'i na fula ce bakwai suka yayi ita sallah ta asham ba ta da ba ta da ka'ida ba kayyade ta ba da yadda kai ta ko raka bi kai ka sallami ka kawo wutriyar amma dai ya kamata in za kai a ga biyu to kai masu karfi yawa da zamanto abin nan fireme ne ba su kai Yawwa. raka biyu za kai amma sai kai minti talatin su kowace minti sha biyar biyar kaga sun yi kwari da kyau Yawwa. in kuma fiye da haka za kai to kaga sai ka zanki ragewa sau da lokaci ya ishe ka saboda haka da yadda aka yayi in aka yi biya in aka yi hudu yayi in aka yi shidda yayi a kawo wutiri duka yayi na'am
yace wanda yace wai sunan yace su ma'aikata ne na na proje akan kayyade musu aikin da ya kamata su yi da ku- da kudaden yace to idan suka ƙara aikin gaba daya aikin da an kayyade musu sai sauran kuɗi yace suna ya tashi da kuɗin ko kuma su su canye
yace su ma'aikatan proje ne ana ba su kuɗi kuma a kayyade masu yadda za su yi da su to in suka raga sauran ga abin da aka za su yi sun raga sauran kuɗi suna iya rarraba ma kansu canye kuɗin ku ya halitta in suna so su raba maka saboda kuɗin ko kame da cewa ake kame da su sun riga sun yi to daga yadda aka baka su ba su su zara ka san yadda za ka yi da su amma abin da ake su ba a karo maka wani aiki a ce tun da ya yi saura to ga wani abu ka kare yi a cewa ake ka dai ɓadda su ko ba haka suke ba ha to tun da haka suke shi kenan kun yi aikin da kuka abin da dai ake so ku tabbatar da cewa kun yi aiki da adalci abin da aka sa ku kun yi an raga kuɗi in kuna so ku raba in kuna so kuma irin wannan aiki sai ku kare yi da kuɗin in kuna so yadda kuke so to da dai kuɗi ne sun riga sun rabu na mawadata ne ba su son su ko kun maida ba a son su ko nawa ne kuma shi kenan an gama da su Kai, wasu mutane wadata ta musu yawa kamar da miliyan arba'in a ce ba a su turo maka a ce ba aiki aka ce ka je ka aiki da su ka kama mutum aiki ya ragowa guriwa sai ka ce kawo ba kuma ya maka aikin da kake so ga saura zaka ce to na gode ka ji ko Allah maka albarka to su babu wannan baka yayi kayi aikin ka raga to ka ce ta kai ka san yadda zaka yi da su kai ka sai dan da akwai wannan sanayya tsakanin waɗanda ke bada kuɗi da waɗanda ake ba kuɗi shi kenan maka raga ka dai tabbatar da aikin da aka ce ku yi kun yi shi daidai abin da ya rage in kuna so ku ƙara irin wannan aikin da sauran kuɗin ku ƙara in kuma kuna da bukata ku rarraba kowa ya sake mota hawa to shi kenan. sun kuma ba sani na'am
Yace Na'am.
mutanen da suke da albashi na na na albashi na miliyan guda wai zakka ta hau kansu
albashi albashi ya gare su kowane wata suna da miliyan guda mutum guda eh
suna da albashi suna da zakatun yaushe ba sun suka shekara miliyan sha biyu ke mutum ne wai aka doke su aiki kowa cikinsu duk wata ana bashi miliyan guda albashi ko ko suna da zakka duk shekara sai ka yi zakka saboda akalla ko ka zanyi shagali da kudin na akalla ƙarshen shekara sai an same ka cikin cikin kwanta ɗinka da kuɗi akalla kana da wajen miliyan uku ko miliyan hudu ko ba haka ba akalla sai an zato kaga wannan suna da zakka ai saboda ka kana da zakka na'am
ita malama mace ce an ka tsarma ma an ka tsara mata aure sai kuma mijin ya rasu kafin kafin a kai ta gida ɗakin mijin yace za ta mashi wai za ta mashi takaba
sai aka kai ta gidan shi eh mace ce aka daura mata aure da miji sai Allah ya mata cikawa kafin ya ma mijin cikawa kafin a kai ta gidan miji wai sai ta sai ta yi mishi wanka sai ta yi wanka sai ta mishi wanka saboda mata ya ci amma da zai sake ta ne kahin da shi zai sake ta kahin a kai ta to ba inda matan da rasuwa ce to akwai na'am
Allah mace ce eh, mace ce take azumi sai aljani aljanu suka taso mata wato an kamata an kamata haƙe na albasa da da sauran ayyuka da yawa yake wato waya azumin nata
aljananta suka taso?
eh amma an kamata shaƙe da albasa da wani sauran ayyuka can daban yakan tambaya ni lahiya azumin nata Mace ce ba ta da lafiya ana azumi, iskoki ke gare ta, da suka taso, ta kai mata shaƙen abin nan, hayaƙi na albasa, da kuma shaƙe da ake yi. To shi shaƙe ba da wai sai sabani ba suna ganin, ah, amma ‘yan mazaban hanabila suna ganin bai karya azumi. A shaƙa ma wani abu. Azumi bai karewa. saboda ba abinci ba ne ko ba hayan abinci ba ce kuma shaƙe ne ba wani abu ne mai na iska ne kawai ya shiga cikin jikin kuma suna ganin a yana bata azumi saboda zai shiga cikin jikinka kuma ta hanyar da abinci yake bi kuma za ka ji me za ka ji ɗanɗanon shi cikin makoshinka bari albasa a gado da sai mutum ya yi saboda haka dai ba ya da kyau a mutane ya kamata a wadatar da alkur'ani mai girma da addu'o'i ko da imanin mu ya rage ya yi rauni yau za a karanta alkurani muna ganin bai da tasiri sai mai ta suka maka bi qur'ani shine magani addu'o'in da manzo Allah ya su ne magani ba zan ki hakura da su ba hana wasu ba amma dai a ce ana azumi ya kamata a yi tunda watan azumi ne a karanta mu mara lafiya alkurani muna cikin lokaci mai albarka ko ba haka ba watan alkurani to me ya kamata a yi Eh, kuma shi a kullum mu bar cewa sha yanzu magani yanzu muke su Eh, wasu- wani gani yake an karanta qur'ani ba a samu lafiya ba, to ai wani abu ko ba haka bane to bai kamata ba Ba wani abin gaugawa bane qur'ani gaskiya ne magani ne amma sai Allah ya yarda shi ma wancan abubuwan da wasu kamakaman da za mu yi mu ba mara lafiya magani ne amma sai Allah ya yarda. ba su da kansu ke ba da lafiya ballantana mu yi ma mutum mu zanki tunanin bai isa ba alqur'ani in ka karanta ma mutum shi ya samu lafiya insha Allah amma Allah yana jarraba hakurin ka ya gani zazzari kake yi boko kana da juriya jinkiri abinda Allah yake so gari kake ka yi hakuri ka yarda da cewa Allah subhanahu wataala shine mai bada lafiya na'am Wanda ya ce makawarta ne an kashe. Eh, Sai yin yake suna da an ka ƙare bisa, sai malam ya ɗauki yana ta yana ta nasiya. To, yake ya tsawaita ya tsawaita mata ne ke duka ga sunan gungun sun kai sun wajen goma amma duk sun tafi an kawar su kaɗai. Yana ta yana ta yi su har sun kai yana cewa an sa- za a saki motuna. Suka ci mashi suka ci mashi to hankalinsu ba ya rabu ba. a yi addu'a sai ce kuma sai yake yake musu yake musu faɗa ya ana wazancin abin ga nan kabarin ko mutum bai yi abin ga sai yana rena imanin nasu wacce su suna da laifi da sun kamar shi magana kuma yana ganin sa kamar karamcin imanin nasu haka nan
mutane ne an je kabura an binne mamaci to mana ya tsaya yana addu'a ko addu'a ce ko wa'azi ne wa'azi ne nasiha to su kuma su ga nasiha ta yi tsawo da yawa masu kula da abin da mutane dai haka can masu kula da motuna da abubuwan mutane sun ba da dama kowa ya ɗauki mutum shi su kuma suna ana suna na ana musu nasiha kaga ah, ita nasiha khairul kalami ma qalla wa dalla wasu ake kasance baki da tai shi kuma sai ya ce masu bai sa abin da yake bane ma'ana ku ba ku sa abin da kuke ba ku ganin gaban kabari yake ana nasiha ana wazi nan makoma kowa ce saboda haka kamata ya koyi hakuri a sai an kara nasihan nan haka yazo a cikin addinin musulunci to su kuma hankali ya rabu biyu wa gaskiya ne abin da ya gaya musu ba su da imani ba su da ƙarfin imani ne ba gaskiya ba ne kamata ya yi nasiya ga jeruwa tunda mutane sun zo da dukiyoyinsu yau da yadda kake biya ke da kai tana ka garin cimi ta an yi mutane duk sun doki abubuwa a wansu tana yi wa wani ya doki wanda ba nashi ba tunda ba wata alama ke akwai ba wanda da yake so kowa ya sa kire ya tada abin shi to wasu na ta hambarin su kaga hankalin su ya rabu kaga waɗannan ba sauraron nasiha ba ba sauraron nasiha tsara ka ba doguwa ke ba aka yi ta minti ne da rabi da sai a yi addu'a tunatar da mutane abu ne ne wa'azi ne kowa ya san shi mutuwa wa'azi ce mutuwa ba koma kowa ce kowa abin da ke jiran shi kenan ba shi kenan ba. sai a yi addu'a yau zamani ya canza dole mu yi amfani da canzawar zamani na zamani ya canza duk inda ka yi da abinka a cikin ɗakin kama ka kulle shi ka kusa ya kurye baka tsira ba an zo an ƙetara da kai da shi an ƙetara ka an hita da shi baka sani ba bare yana waje ga shi ka kenan dole sai mazan yi amfani da waɗannan abubuwa wanda kwata-kwata ma bai kamata a ce kabura ana tsara abubuwan hawa ba umarnin tsoron Allah mu ya kare ko ya yi rauni ya bai kamata a ce kabura ana tsaro ba bai kamata a ce masallaci ana tsaro ba muna gani ba to tun da mu rayuwar ta mu Allah ya jarrabe mu da yawan sace-sace da rashin isasshen tsaro a ƙasashen larabawa ba mai tsaro ba mai tsaro ko shaguna ba mai tsaro ba mai tsaro in dare ya za ka gashi ke ba shagon da za ka iske wasu mutane masu gaji ba da zai taba maka kaya haka masallacin juma'a ba mai tsaron motunan kowa za a zo da a jera su da ka ajiye kare kan sai ka shiga masallaci in kai zaman ka halla a sarka ya to ka iske mutum wanda zai taba shi har yanzu to mutum da irin wannan tsaron namu na da ya ce da ko karhe ɗaya za ka kaiwa ko gida ka manta motar ka ba wanda za ta mamka ko karhe ɗaya amma yanzu amma yanzu masallaci masallaci ba ana cikin sallar isha'i da kashi darin sai ka ji wa gaba na kamar da ya ka kama mutum ya banci ya waiwaya saboda tsaron ya tabar ya lalace kwarai to saboda haka kenan bai kamata ba a rike mutane tunda gaba ɗaya ne aka tsare motunan ba wasu aka ware nasu wasu ga waɗanda za a ware manasiya a saboda shi wani ma wasu da suka kawo gawa ta su ko nasiha ba ya addu'a kawai ake a kai kai kuma tunda ya zo a cikin addinin musulunci a yi nasiya a yi gargadi to ai ka a dade kuma ka dauki lokacin da zai raba hankalin mutane ai kai ma mutane su kai suna cewa malam da Allah a wa'azin na ya isa da Allah ba ka gani ba a sa tsaye da malami a mai irin wannan rishin ladabi to amma in ka ja sai a maka saboda haka gajartawa ake saboda kai amfani da zuwan mutane da kuma amfani da kayan mutane suka gajarta minti biyar da addu'a da nasiha ta isa shi kenan kowa ya kama gaban shi muna ganewa ko amma in san samu ne idan akwai isasshen tsaro akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali in aka kawo mamaci kamata ya a samu minti ashirin da biyar zuwa talatin da nasihar da da ainihin addu'a da za so ake yi a yi addu'a mai tsawo kwatankwacin a yanka raƙumi a heɗe shi a daddatsa naman da a rarraba mutane rakumi ba rago ba rakumi ya ta gaba minti an yi minti talatin an yi hawa ɗaya ba to haka ake so to akwai isasshen zaman lafiya ba mugaye ba abin nan ba mugunta ba ke ta ba bakin ciki ta mutane su ai kowa sai su ji jikin shi misali Allah ya sadu da motoci aka ci ba wanda ya je da moto yawa in wani ya magana ta malam kowa da mota ya zo ci gaba da wasu to wani magana malam wazin na ya ce a ba wanda zai ɗauka kayan mutane don motoci ne to ka taɓa ganin kabarin da aka yi da motoci ba sai da motuna ba kwai yawa sai in ta wani yaro ce dan jariri wanda aka ce da mota ɗaya ko biyu ana rungume da shi wanda mutane ya so ya so suka je su binne shi Allah ya kiyaye Ka kira sallah a wajen bayan sun yawa ma ko ko ni ne na yawaita magana
take sharuwa sai take jin tsoron lahiyar ɗanta tana iya barin azumi domin wai abin kuma sai ɗanta tarama
macen da ke shan wahala azumi saboda shayarwa da take yi, farko tana iya aje azuminta saboda har ta kare shayarwa in ta kare shayarwa sai ta ranka azumi ya halatta yanzu macen da ba ta iya ko saboda ciki ga ciki ya tsuwa tana shan wahala azumi to sai ta aje sai ta bar azumin har sai lokacin da ta haihu ta samu lafiya sai ta ranka azumin da ta sha haka ma sanda take ban nono a ita ba in ba ta iya hada biyun ga azumi ga ga shayarwa ita tana wahala yaron yana wahala to tana ya ajewa Allah ta'ala ya ce wa alal ladina yutiqunahu fidiyatu ta'amu miskin ko fidiyatu ta'amu miskin waɗanda suke azumi suna shan wahala Allah ce suna da daman wato su aje azumin in sun samu lafiya sai su ranka shi na'am
ya ce malam mutum da ya yi tafiya rana ya yi balaguro ranar juma'a ya ce wato idan azhar ta yi ya zai yi abin ga
kuma mutumin da ya balaguro ranar juma'a in lokacin azawar ya zai in juma'a lokacin juma'a ne amma yana cikin tafiya azahar za yi kasar ya raka a biyu shi babu juma'a kan shi sai in ya ga dama ce masallaci amma kasar ce a kan shi shi ne rangwamen da ya samu cikin shari'a na
malam ya ce ba mutum da ke da ajiyar alkur'ani a cikin cikin akwatinsa wato babu laifi wai ya zo mai iyalinsa
ba da shi mutum da yake ajiyar alkur'ani cikin akwatin shi cikin dakin shi ko ya halitta ya kusance iyalin shi alkur'anin na cikin daki me zai hana Qur'anin ba shi yake tsaye ba Qur'ani abinda yana ka kusantar mutum da ba taka ba ko yana nan ko ba yana ko akwai Qur'ani cikin dakin ko ba Qur'ani ciki amma shi da kai da iyalinka Qur'ani yace kai kaga ai kenan wanda yace ai yana wurin kaga da izinin shi kake saboda haka babu wani rishin kunya ga Qur'ani ko rishin girmamawa ko ladabi ga Qur'ani mai girma na mu
ya ce malam mutanen da suke kakiyansu lakwal ta krista kuma alhalin kuma a krista a can lakwalkin ba su wabari a yi sallah ya ce me hukuncinsu
wai me hukuncin mutanen da suke kai ɗiyansu makarantu na kiristoci kuma a can ba a bari a yi sallah to in dai haka nan ne ba ya da kyau ba ya da kyau mutum ya bar ɗan shi ta yi a wurin da za a hana ɗan shi sallah ko a koya mai wasu abubuwa wanda sun saba ma koyarwa addinin shi bai da kyau bai kamata ba amma yin karatu wurin wanda ba musulmi ba ba hana shi ba ba haramun ba ne sai dai kullum mutum ya kiyayi duk da ba haramun ba ne ko da ya halitta da kuma sai ka kiyaye ana zuwa wurin wanda ba musulmi ya yi karatu ba idan cikin gari babu makarantu sai nasu to sai a je a yi amma idan gari yana cike da makarantu ire-irensu to bai kamata ka ɗauki ɗanka ka kai wannan makarantar ballantana ma wasu abubuwa na tarbiyya za a hana irin na tarbiyya da koyarwa addininka za a hana ɗanka yi a wurin kaga uwa uba kenan amma ba haka ba yin karatu wurin da ba musulmi ba ba haramun ba halal ne matukar dai kai musulmi kana da buƙatar wannan ilimin da za ka koya wurin wanda ba musulmi ba ba hana ba na'am Yace malam mutumin da ya aure iyayensa iyayensa da duka ƴan uwansa ba su sani ba sai bayan duka ya yi wannan aure ya halatta
mutum mutum da ya je ya aure iyayen- yana da akwai iyaye da ɗan uwa ƴan uwa duka bai su ba su- duk ba su sani ba sai can bayan aure ya nisa can sun ka sani suka tambaya wai auren na ya halatta ya da kyau mutum ya wai yawayen shi ba su sani ba sai daga baya suka sani sai bayan an daɗe aure ya yi sai dai baya nema albarka cikin rayuwar shi amma aure a musulunci ya yi sai dai da shi da iyayen shi kuma akwai magana rishin ladabi da rishin kunya da rishin arziki da rishin kyautatawa da yamma iyaye wannan bai sa wurin ya lalace su wannan zanubban su na nan zai ga ranar su insha Allah Allah zai jarrabe shi da wannan macen da ya zo ya aure ba tare da sanin uwaye ba saboda yari na su ya je samu wasu uwaye wanda suka yi uwaye shi ya kai su aka gani su ne wayan shi suka wakilce shi aka daura mai aure da wannan mace wata rana sai ta zutta mai hakuri ko sai ta hana shi kwanciya hankali saboda rashin albarkar da bai nema ta uwaye ba uwayenka da yadda suke su ne uwayenka amma shi aure ya yi ya rage zaman aure da da kuma albarkar shi da unwanin shi to dole sai an dawo an roki iyaye gafara ba su haƙuri ba haka ba sai Allah ya jarrabe ka da matai kafin da ya su zo suma su fara dunkula maka kulli ka fara ta to saboda kai ma ka ki kula da iyaye su ma ba za su kula da kai ba inda baka yi ba abinda baka yi ba za a maka shi ba amma daura maure yayi amma dai ya kamata mu ji tsoron Allah mu bari na uwayenmu mu ce uwayenmu waɗanda suka yaye mu suka sha wahalar mu suka ji daɗin zuwan mu duniya suke ta fatan rayuwar mu a duniya a ce za mu yi aure babban abu mai muhimmanci a cikin rayuwa ba ku sani ba hai gaskiya rashin arziki ana samu da yawa mutane suna nan suna dai wani uba ma sai da ya je ɗaurin auren yana wurin zanne ba ɗaura wanda ya kai shi ba aka ci hada ɗan shi shi sallah ya je yi masallaci aka ci hada ɗan shi sai lokacin abokin ɗan ke gaya mai ya ce baba ya kuke baya baya ya ce ni aka yi ya zo sallah ya ce hada ɗaura wurin wani kuma a haka aka tsaya ɗin a haka ya ji ga wannan ɗan har yanzu bai gaya mashi bala'o'i sun mamu yawa mu tuba mu gyara dan Allah mu bar rena uwayen duk wanda ya rena uwa da uba ya rena Allah da annabi duk wanda ya rena Allah da annabi kuma kaga ina shi ina samun rahama duniya da lahira to in babu rahama me za a ta samu azaba da wahala za a ta samu cikin rayuwa Allah ya shirya na'am
Allah ce kulli yana hana yana bata azumi
wanda ba ya bata azumi ya halitta ba zai da azumi sha hukun kwallin da ake so da ya fada musulmi ya sa shi ne kwalli wanda yake ƙara ma idanu lafiya ba na ado ba kakka sha ma kwalli don kwalli a wannan kayan mata ne maka nemi kwalli wanda yake ƙara ma idanunka haske da lafiya wanda yana wanke ma daudar da ke cikin idanunka shi ake so musulmi ya sa ba ba kwalli na ado ba ko ka ji wani baki kamar ta rabu ba irin wannan ba na
sai wannan ya hukuncin wai to ah, mac- mac- ah, macen da mahaifanta sun sun mata shahi game da wani sarmayi kuma sai a ɓoye sun ka ci gaba da soyayya
mai hukuncin yarinyar da mahaifanta sun mata iyaka da wani saurayi da yake zuwa wurin kuma sai ta kewaye duk da irin wannan ne da rashin ladabi ne da biyayya da rashin sanin ya kamata da rashin sanin girman iyaye gidan da uwayen shi suka mai iyaka da wani mutum wannan mutumin ko mutumin kirki ka haƙura ai ba shi kadai ne mutumin kirki ka je ka nemi wani mutumin kirki ne ko da mutumin kirki ne suka ma iyaka da shi to ka haƙura da shi in Allah ya sa dai kun gabu ku gaisu amma irin alakar da kuke da ya iske ka gida ka iske a barta ko mutumin kirki ne to ai ba shi kadai bane mutumin kirki ko mutanen kirki ka je ka nemi wasu mutanen kirki shi kuma in ya ma magana ka ce iyaye sun maka iyaka ne iyaye wallahi ba abun wasa ba gaskiya ne mawar wasa da iyakan da iyaye suke samu da tsakanin mu da mutane inda iyaye kaɗai za su ma iyaka ibada bautan Allah wani abu wanda Allah ya ce su ma iyaka sai kakka yarda kai azumin bana sai ka ce to kashi ko yawa ai ji dole amma aiki ba dole bane kenan na shi in Allah ya sai ka yi azumin ka kawai suka kawo ma abinci ka ci ka ce a azumi kake ba mun hana kawa sai Allah gani ne ba na iyawa ba ba wai tsaye za ka masu ba ka ce Allah ya ji ai kwana ne ba mu iya yi haka. mai so ya gama da duniya lafiya bai rigima da uwaye shi in suka shata mai abu ko da ba daidai ba ne ta hikima yake ya rabu da su don haka mu ji tsoron Allah manyan mutane ne wurin Allah bayan Allah da annabi babu kamar su duk wani mai girma da ka sani bai kai su ba bayan Allah bayan annaban Allah ko kuma bayan su yake duk wani mai girma duk darajar shi ko me yake baka uwayenka suna gaban shi to saboda haka duk lokacin da waya suka shata ma doka to ya kamata ba ballantana yarinyar da za a mata iyaka da wani ba mamaki sun ma- sun mata iyaka da shi ne saboda ba da halaye na kwarai saboda bai dace da ita ba ita ma ba ta dace da shi ba ina me ya kamata ta yi ta yi hakuri duk wanda iyaye suka ce ba su so ka yi alaka da shi saurayi ne yana son wata yarinya suka ce wata yarinya ka rabu da ita ka yi haƙuri ka yi musu biyayya ko da ka san ita ta kwarai ce ko da ka san wani abu ne saboda shi suka ma iyaka da ita ka yi musu biyayya in akwai alheri ciki sai ka ga biyayya ka ta taimake ka su ce aje a yi magana wannan yarinya sai ya ka aure ta sakamakon biyayya da ka musu. Allah ya ce ka bi su ka musu biyayya. Sai Allah ya saka maka. In akwai alheri Allah ta'ala zai mai da hankalin su. Su ce wannan yarinya har yanzu dai kana so ka ce eh. to bara ka je ka yi magana ka ce muna nan ta za a zo a yi magana ba shi kenan. Ita ma yarinya haka nan. In aka hana ta ya kamata ta haƙura. Idan ta yi haƙuri ta yi biyayya. To ita ma Allah sai ya saka mata. sakamakon biyayyar da ta yi ma iyaye ta yanke alaka da shi shikenan ko kira ya ba ta ɗauka ko duk duk inda zai kewaya wadanya hade da ita ba ta zuwa shikenan in akwai alkhairi a ciki in shine mijinta da Allah ya ce mijinta ne to sai ga Allah ya karkato hankalin iyaye a kai shi ce ki ce mai turo mutane a yi magana mun yarda mun bar shi amma mu ba mu da hakuri ba mu da juriya ba mu tunanin me za ya faruwa nan gaba kullum dai abin da muka sa gaba yanzu shi muke so shi za muke shan wahala to tunda mutum ya ƙi biyayya sai Allah ta'ala ya gama shi da macen da ba alheri ciki kuma ka ƙi biyayya ga wai kuma wai sun ce aje ayi ba dai ka ce kana so ba duk abin da ya same ka ba ruwan mu. sun yadda hannuwansu ciki ba za ka ga amfanin wannan ba sai bayan shekaru daga ashe abin da suka gaya ba gaskiya ne da kayi aiki da magana su da wannan wahalar bata cimma ba haka ita ma da ta yaki da magana iyayenta da wahalar bata same ta ba mutum ne zamanin safa ne sallallahu alaihi wasallam ta nema aure ko yau nema aure din da yake sai a hana shi din da yake sai a hana shi ga ya bawa kuma ga ya baki bai da kyawu cikin larabawa jajjayi yana neman ɗiyan larabawa suka hana shi ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam mace ta karshe da ya nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika gidansa ya ce a ce yana nema auren wanci a ce manzo Allah yana nema auren wanci suka aiko suka ce ba mun baka manzo Allah ya ce ba ni ba ba ni ke nema ba ina neman majulai bi ba auren ɗiyan ku ta ce ta ai mun azakai ne ya rasu ba jinai bibi bawa kaza kaza kaza inda dai kai ne ya rasu ɗiyan na ji sai ta hito ta zanna wurin su ta ce da Allah ku yi hakuri da abin da zan faɗi wanda manzo Allah ya saba mana yana son shi kina son shi tace ina son shi kina so tace ina so tace to shikenan mu ma mun yarda da zabu manzo Allah tunda ke yarda mu ma mun yarda mun bi kikenan aka zo aka yi aure ranta aka kai ta mata sun kai ta sun yi to ango za ya shiga sai ya ji ana jihadi jihadi sai ta yi wurin jihadi kawai ya rabu da ita kawai zuwan da yake wurin jihadi kaf kaf kaf ana bige bige da takobi kaf kaf kakan kana soke soke aka soke shi ya wani ya mutu Dan ta yi biyayya da yake ba mijinta ba ne gashi yanzu je ne bibiya da suwa sai Allah ya bata wani ba su ma wayan sai Allah ya kawo musu wanda suke sama ko haka ake so amma ba akwai wahala yana da wahala ka yi irin wannan ladabin da biyayya saboda ba ka da yaƙini masu yaƙini su ne waɗanda kawai idanunsu rufe suke in aka ce sai abu kawai yi suke sun san Allah subhanahu wataala ba ya aikin banza sai ya yi mu bawa abin da ya dace da shi matuƙar dai ya yi ma mahalicin shi biyayya a cikin abin da ya sa shi ba haka ake yi kai biyayya sai ka ga ka yarda da abin da iyayenka haka wurin nema wurin iyaye suka ci ga da suke so kaga wani an zaben mai diya mai kyau diyar dangi ce diya aboki diya amini diya dan uwa ta yi wanda yake so kyau saboda wai uwaye ne suka zabo ba ya santa ita kuma wakacin da shi ya zaba an yi ta komi an yi ta kyawu an yi ta kira an yi ta hali komi an yi ta amma ita yake so to duk lokacin da iyaye suka zaben ba ka ɗauki zaɓin su domin tun ba a yi ka suke duniya ba suna gani abin da suke gani daga nan kai ko wancan itashi din na na dubai ka hau mai hawa ɗari da wani abu ba za ka gane shi ba su daga nan suna kallon abu ba ga yanci abin da babba ya hango ba yaro ko ya hauri bi ba zai gane shi ba to a bar maganan ai magana feso rizon da ke cikin gari waɗannan tangarawoyin na ‘yan gidan telefo in ka hau saman su ba za ka gano abin da babanka ya ganin maka daga nan shi san ka yake kai ne ba ka san kanka shi uba dan ka je ya neman ma dan shi fito saboda soyayya shi ba ya riga ya kare me yake so cikin rayuwa ba abin da yake so kai ne kake ta abubuwa kana fata Allah ya raba ka da su kuma ba su fata Allah ya raba su da kai ko ba haka ba suna maka ne dan Allah ya barka sai kuma haka zo ana yabanka kana kokari kana kyautata mu dai so muke a rabu lahiya to Allah ya kashe kai bar su Allah ya kiyaye sai bara addu'o'i waɗanda suke bara addu'o'i Allah ta'ala ka san su gaba da Allah ka biya mu kowa bukatar shi Allah karba addu'o'in mu Allah ka shahi mana hawayen mu Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka ba ka san mai sashen zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka tabbatar da mu akan kwanciyar hankali da zaman lafiya abin da ya faru a hilin jirgin mu satin da ya wuce Allah subhanahu wataala kada ka kara maimaita mana irin shi ya Allah Allah ka tsare mana dukiyoyin ya Allah ka tsare mana kaddarorin kasan ya Allah da kaddarorin mu na musamman ya Allah Allah ka kare mana su daga hararan yan bindiga da yan ta'adda ya Allah su kuma Allah ka shirya su ya Allah waɗanda suke turo su su yi wannan aika aika Allah ka Allah ka maida musu aikin su ya Allah Allah ka maida musu aikin su ya Allah in suna so mu lalace Allah ka lalata su ya Allah in in suna so mu halaka Allah ka halaka su in so suke mu wuta Allah ka kashe su ya Allah wanda yake fatan mu ci gaba Allah ka ba mu ci gaba ya Allah wanda yake fatan mu samu karuwa Allah ka kara mana karuwa ya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka kara mu shugaban mu tunani ya Allah ka kara mu shugabannin mu tunani ya Allah ka kara musu hangen nesa na kwarai ya Allah Allah ka kara musu adalci da tausayin talaka ya Allah jami'an tsaron mu duk inda suke ya Allah gabatin kasan mu ko yammaci ko kudu ko arewa Allah ka kare su Allah ka tsare su ya Allah Allah ka ba su damar tsaron mu da gaskiya da adalci ya Allah Allah ka kara musu kishin kasar su ya Allah da kishin al'ummar su da addinin su ya Allah Allah ka amshi roƙon mu ya Allah matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ka raba su da mugayen halaye da dabi'u ya Allah mazan su da matan su ya Allah waɗanda suka riga mu rasuwa ya Allah iyaye da kakanni da kanne da bagajiye da malamai da almajirai da amannai da makwabta Allah kai masu gafara Allah ka sa sun huta ya Allah Allah ka hada mana suwa gidan aljanna ya Allah Allah ka kara mana sa annabin ka ya Allah Allah ka kara mana sa annabin ka ya Allah Allah ka kara mana sa annabi ya Allah ka sa mu cika da imani ka sa mu kare da duniya lafiya abinda muke karantawa Allah ka sa ya amfani mu duniya ya amfani mu ranar lahira ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولا تسكي قرآن كراتين النبي الله كبير مسبقاتون الله كشاهي مساوى ينسو ولا تسكي سامعيك أتي الله كريكا مسكي الله ولا تسكي نيمكم الله كباس أيكي من البركة يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين